إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله يخبر تعالى أن استجاب لعبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام حين دعا قومه لما كذبوه فقال جل من قائل فدعا ربه أني مغلوب فانتصب وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال تعالى إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أي الذين آمنوا به كما قال تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا قليل وقوله تعالى من الكرب العظيم من الكرب العظيم أي من الشدة والتكذيب والعذاب فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا قليل وكانوا يقصدون العذاب ويتواصلون قرنا بعد قرنا وجيلا بعد جيل على كلافه وقوله تعالى ونصرناه من القوم من القوم الذي أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أي أهلكهم الله بعام بعامة ولم يبق عليه على وجه الأرض منهم أهدا دعا علي لما دعا عليهم نبيهم عليهم الصلاة والسلام ويقول تعالى وعيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبرين قال إسماعيل ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثير ومنازل مرضية فابتلاه في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلاه في جسده يقول أي جزام في سائر بدنه ولم يبقى منه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه وقال تعالى عن ذكره عليه الصلاة والسلام فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذلك أنه قال أركر برجلك هذا مغتسل بارد وشراب عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في سركم وجهركم وألموا أن الله قريب لكل من دعاه مؤمن متيقنا بالإجابة قال تعالى وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي وكذلك ننجي المؤمنين في حال الشدائد والقربات إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغيب في الدعاء بهذا عن سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الرحمن السعدي وكذلك ننجي المؤمنين أي أيوة وهذا وعد وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في الشدة والجم أن الله تبارك وتعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويكفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه الصلاة والسلام بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه سميع قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku al'umman musulmai mu ta yau tana magana akan komawa zuwa ga Allah da kuma barin yanke tsammani cikin cewa Allah zai anshi addu'anmu hakika idan muka dubi halin da muke ciki hali ne wanda yake mai tsanani babu abin da ke yaya wannan tsanani in ba komawa da zuwa ga Allah ba da kuma yin addu'a zuwa gare shi mun gani a cikin alkur'ani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labarin yadda Allah ya jarabi waɗanda suka fi kowa a cikin mutane su ne annabawa bayan annabawan suna daga cikin kuma mursalai manzanni waɗanda Allah ya aiko waɗanda Allah ya zaɓe su daga cikin annabawa bayan haka wasu daga cikinsu ma suna daga cikin waɗanda Allah ya ce ulul azmi minar rusul an riƙe alƙawari mai ƙarfi daga gare su su waɗannan annabawa amma tare da haka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya jarabe su da matsala wadda take babba matsala wadda take mai tsanani dukkaninsu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labarin halin da suka shiga amma da tsanani ya tsanani wahala ta wahala yayin da suka ɗaga hannu suka koma zuwa ga Allah sai Allah ya kuranye masu saboda haka duk halin da muke ciki kada mu taɓa yanke tsammanin cewa Allah ya manta da mu mu koma zuwa ga Allah mu ƙasƙantar da kanmu mu dukufa mu yi addu'a ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai yayi mana halin da muke ciki ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a karan farko ya ba mu labari akan annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya jero sunayen annabawa daban-daban a cikin sura wadda ya sanya mata suna suratul anbiya a cikin wannan sura ubangiji mabuwayi da daukaka ya labarta mana labarin annabawa da dama da irin matsaloli da suka shiga ɗaya bayan ɗaya da yadda Allah ta'ala ya kuranye masu a layin farko ubangiji ya ba mu labari dangane da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana cikin annabawa kuma yana cikin manzannin Allah zaɓaɓɓu sannan kuma yana cikin waɗannan guda biyar ɗin da Allah ya ce an riƙe alkawari mai ƙarfi da su annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam ya yi addu'a lokacin da al'amura suka ta'azzara ya ce ya Ubangiji ni fa an rinjaye ni saboda haka ya Ubangiji ka kawo mana agaji Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul kamar a wata surar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya ma annabi Nuhu cewa babu sauran wanda zai yi imani a bayan ƙasa saboda haka sai annabi Nuhu ya ce to ya ubangiji karka ba arne guda ɗaya wanda zai zauna ya kafa gida guda ɗaya ya ubangiji ka hallakar da su tunda ba za su yi imani ba kuma ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari a nan cikin suratul anbiya cewa ka tuna musu lokacin da annabi mu a- wato annabi nuhu ya kiraye mu a farkon al'amari ubangiji ya ce sai muka ansa kiran addu'arsa fastajabna lahu sai muka ansa addu'arsa fanajjainahu sai muka tseratar da shi da iyalansa da kuma ainihin wannan bakin ciki wanda yake mai tsanani wannan ya kasance saboda kasancewa shekaru da ya ɗauka a cikinsu yana wa'azi amma ba su yi imani ba to dole ne bakin ciki da mai tsanani ya kama shi shi yasa Allah ta'ala ya ce muka tserar da shi daga wannan kunci wanda yake mai girma da ya samu kansa a ciki shine tsananin ƙaryata shi da ake yi da cutar da shi da ake yi ya zauna a cikinsu shekara 950 ana cutar da shi kuma ana ƙaryata shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yaye masa ya ce muka tseratar da shi daga waɗannan mutane waɗanda suka kasance suna ƙaryata ayoyinmu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya labarta mana ya ce ya hallakar da su hallakawa a jeri na biyu ubangiji ya ba mu labarin annabi ayuba alaihi salatu wassalam allah yake cewa ka tuna masu wannan bawan namu ka ambata masu shine annabi ayu lokacin da ya kirayi ubangiji yana cewa ya ubangiji cuta ta shafe ni kuma kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah ya ce fastajabna lahu sai muka ansa kiransa fakashafna ma bihi min dur muka yaye masa abin da ke tattare da shi na cuta sannan Allah ya ce wa atainahu ahlahu muka ba mai muka maida masa da iyalinsa wa mithlahum muka ƙara masu wasu iyalan Allah ya ce ma'am rahmatan minna min indina wannan rahma ce daga gare mu wa zikira lil abidin kuma tunasarwa ce ga dukkan waɗanda ke mai da al'amari zuwa ga Allah imaduddin ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa ubangiji ya ba mu labari akan annabinsa annabi ayu abin da ya same shi na bala'i wanda yake mai tsanani a cikin dukiyarsa da 'ya'yansa kai a cikin gangar jikinsa ma Allah ya jarabe shi domin ya kasance mutum ne mai yawan dabbobi sannan kuma mutum ne wanda yake mai yawan ainihin gona ga lambu ga dukiya ga 'ya'ya masu yawa ga kuma gida babba wanda yake mai daɗin zama idan ka shiga amma sai Allah ya jarabe shi a cikin duk waɗannan al'amura guda uku dukiyar ta ƙare sannan bayan dukiyar ta ƙare sannan kuma gidan ya zanto babu iyalan suka zanto babu sannan ma jikinsa kuma Allah ta'ala ya jarabe shi da cuta wasu malamai suka ce an sanya masa cutar kuturta ta yadda ko ina a cikin jikinsa ba inda cutar ba ta shiga ba sannan sai abin da ya rage a hannunsa sai kuma abin da ya rage na harshensa da yake zikiri nan ne kadai cutar ba ta shiga ba sai dare ɗaya lokaci guda ya ce ya ubangiji hakika cuta ta shafe ni kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai sai ubangiji ya ce sai muka yaye masa abin da ke tattare da shi na wannan cuta da ta same shi allah ya ce muka maida masa da dukiyarsa muka maida masa da 'ya'yansa muka nunka masa 'ya'yan da dukiya don wannan ya zanto tunasarwa ga dukkan waɗanda suke masu tsoron allah cewa duk yadda al'amari ya tsananta idan tsanani ya yi tsanani to ana gab da a samu kuranyewa daga wurin Allah mabuwayi da ɗaukaka amma da sharaɗin idan bayi sun koma zuwa ga Allah a jerin layi na uku shine annabin Allah Yunusa alaihi salatu wassalam ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labarinsa ya ce tuna masu wannan bawan namu shine ainihin zunnun wato annabi Yunus alaihi salatu wassalam wanda ya bar mutanensa yana mai fushi saboda kasancewa ba su yi imani ba sai ya tsammanin cewa Allah ba zai kuntata masa ba sai gashi ya samu kansa a cikin teku bayan a cikin tekun kuma a cikin cikin kifi nan ne ya tuna cewa ya yi hijira ba tare da izinin da ba tare da izinin Allah ba sai ya zikiri ya tasbihi ya koma zuwa ga Allah ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya ce ya ubangiji ina mai tabbatarwa babu abin bautawa sai kai kadai lalle hakika tsarki ya tabbata a gare ka ni na kasance daga cikin azzalimai sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka yaye masa muka ansa addu'arsa wa najjaynahu min al-gam muka tseratar da shi daga wannan bakin ciki da kunci da ya shiga ciki wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce kamar haka muke tseratar da mutane waɗanda suke masu tsoron Allah ibn kathir alaihi rahmatullah a ƙarƙashin wannan aya ƙarshen ta yake cewa lokacin da Allah ce wa kazalika nunjil mu'minin sai ce idza kanu fi shada'id duk lokacin da mutane suka kasance a cikin tsanani wa da'auna kuma suka roƙi ubangiji munibina ilaina suna masu komawa zuwa ga Allah wala siyama musamman ma idza da'u bi hadha du'a lokacin da suka roƙi Allah da wannan addu'a fi halil bala lokacin da suke cikin bala'i hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai amsa addu'arsu kuma zai yayi masu abin da suke ciki haka abdurrahman sa'idi yake faɗa ƙarƙashin wannan aya yake cewa wa kazalika nunjil mu'minin ay wa hadha wa'adun wa bushara wannan alƙawari Allah yayi kuma bushara ne ake yi ma likulli mu'minin ga dukkan wanda yake mu'mini wa qa'a fi shiddati wanda ya faɗa a cikin tsanani wa gammin da kuma kunci أن الله تعالى سينجيه للي أبنجي مبوايد الأوكاكا إذن يروكيش أبنجي ذي أنصر وقنصر zai yaye masa abin da ke tattare da shi na bakin ciki da bacin rai sannan zai sassauta masa abin da ke ciki na damuwa saboda imaninsa kamar yadda annabi Yunus ya addu'a Imam al-Bagawi a cikin tafsirinsa yake cewa fastajabna lahu ayyani ajabnahu sai muka ansa addu'arsa ونجيناه من الغم أي من تلك الظلمة muka tseratar da shi daga wannan dufai da ya fada a ciki da kuma damuwa Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina min kulli karbin Imam al-Bagawi ya ce haka nan ake tseratar da dukkanin mu'minai idan suka fada cikin kunci da kuma damuwa haka nan Abu Ja'far at-Tabari yake cewa wa kadhalika nunjil mu'minin ai ubangiji yana nufi wa kama an ja yunusa min kurbil hab lokaci kamar yadda Allah ya tserar da annabi yunusa cikin wannan tsanani da damuwa da ya kasance a cikin cikin kifi a cikin teku to haka ne muke tseratar da dukkan muminin da ya fada cikin musiba idza istaghasu bina wa da'auna yayin da suka nemi agajin mu kuma suka roƙe mu shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ismullahi alladhi idza du'iya bihi ajaba sunayen Allah waɗanda in an roƙe shi da su yake ansawa wa idza su'ila bihi a'ata idan an roƙe shi da su kuma yake bayarwa da'awatu yunus bin matta ita ce addu'ar da annabi yunus yayi lokacin da yace wato la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah wannan addu'ar akan annabin Allah Yunusa ne kawai shi ne kawai in ya roƙo da ita za a amsa ko kuwa ga dukkan musulmai sai manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ta shafi annabi Yunus kuma ta shafi dukkan muminai yayin da duk suka faɗa a cikin matsala idan suka kira ya Allah Ubangiji zai amsa addu'arsu saboda haka yake da kyau bayan Allah mu gane cewa halin da muka shiga ciki hali ne wanda yake mai tsanani amma kada mu manta cewa muna tare da ubangijin da ba abin da ya gagare shi ubangiji zai ansa mana abu na biyu mu gane cewa kuma an jaraba waɗanda suka fi mu ƙima da daraja waɗanda allah ya fi ƙaunarsu ubangiji ya jaraba su da nau'ikan bala'i wanda ya fi namu tsanani amma ba su ƙasa a gwiwa ba ba su koma baya ba addu'a suka dage suka koma zuwa ga allah haka idan muka duba za mu iske annabi zakariya shi matsala ce ta same shi ta rashin haihuwa tambayi wanda bai taɓa haihuwa ba ya baka labarin yadda zuciyarsa take yayin da duk ya tunanin zai bar duniya ba mai gadansa haka annabin allah zakariya ya kasance amma sai ya koma yana addu'a allah ya ba mu labarin sai ya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin yace ya ubangiji karka banne ni kadai kai ne mafi alkhairin masu gado ya ubangiji ka bani da Allah ya ce fastajabna lahu sai muka ansa kiransa wa wahabna lahu yahaya muka bashi da mai suna yahaya wa aslahna lahu zauja sai Allah karshen aya ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in da shi annabi hayyan da matarsa da kuma ɗan nasa Allah ya ce yusari'una fil khairat suna gaggawa cikin aikata alkhairai wa yad'una sannan suna bautata mana ragaban wa rahaba cikin kwaɗayi da kuma tsoro wa kanu lana khashi'in sun kasance dangane da ubangijinsu suna masu jin tsoronsa saboda haka yake da mahimmanci wannan duka tarihi ne wanda yake na gaskiya ubangiji yake hikaito mana idan an jaraba ka da wata jarabawa ta rashin lafiya ne ko ta kuncin rayuwa ne ko musiba ne irin yanzu ta kashe-kashe to abin da ake nema ka koma zuwa ga Allah ka gane cewa kana da ubangijin da babu abin da ya gagare shi sai ba abin da ya gagare shi aikatawa sannan ka gane cewa ubangijinka yana kallon ka bai manta da kai ba yi tazarru'i ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya yi maka haka idan ba mu manta ba ku duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halin da ya shiga lokacin da aka zo badar runduna ce ta mutum ɗari uku kacal wani ma babu takobi a hannunsa domin ba a fita da niyyar yin yaƙi ba Allah ya ƙaddara cewa sai an yi yaƙi ga kafirai sun fito da runduna ta mutum dubu waɗanda suke masu ƙarfi mawadata waɗanda suka iya yaƙi duniya tana jin labarinsu shi kuma gashi ya fito da duka mutum ɗari uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam a filin badar hankalinsa ya tashi kunci ya kama shi al'amari ya tsananta a gare shi sai ya tashi yana yin addu'a Allah ya kaito mana irin wannan addu'a ya ce iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم waɗannan su ne jagororin tauhidi waɗannan su ne waɗanda Allah ya fi ƙauna amma tare da haka Ubangiji ya jarabe su ya sa su cikin ƙunci tsanani ya tsanani sai ga maza Allah yana yin addu'a malamai suka ce har mahaifinsa yana faɗuwa yana cewa ya ubangiji cika min abin da aka yi alkawarinsa ya ubangiji in an hallaka waɗannan al'umma to fa ba za a bautata maka bayan ƙasa ba maza Allah yana cikin wannan addu'ar sai Allah ya saukar da wannan aya yace ka tuna lokacin da kake neman agajin ubangijinka ko kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya anshi addu'arku yace anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika ni wallahi zan kare ku da mala'iku guda dubu murdifi na wanda ɗaya ke bin sawun ɗaya suna masu saƙowa zan su taimake ku ku yi karo a wannan rana Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra Allah bai saukar da waɗannan mala'iku ba ya ce kawai dan ya zama bushara a gare ku wali tatma'inna bihi qulubukum dan kuma zukatan ku su natsu amma ba mala'iku ne ke sa a ci nasara ba ba yawan yaƙi ko mayaƙa ko dauriya ko jarumai ke sa a ci nasara ba a'a wa man nasaru illa min indillah babu wata nasara wadda ake kira nasara in ba nasara wadda ta zo daga Allah ba domin shi Allah shine azizun hakim shine mabuwayi kuma gwani a cikin hukuncinsa wannan duka alamomi ne darussa ne misalai ne waɗanda suke masu tarin yawa ga sunan a cikin alkur'ani idan Allah ya jarabi waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin halittarsa to mu waye kuma da a yau ba za a jarabe mu ba ku sani jarabawa tana zuwa wani lokaci don a girmama ladabbawa wani lokaci ana jaraba su don Allah ya tantance waɗanda suke masu gaskiya sannan kuma Allah ya tantance waɗanda za su yi shahada wali mahisa Allahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin a wani wurin Allah yake cewa Allah yana yin haka ne don a tantance waɗanda suke masu gaskiya sannan a tantance waɗanda suke munafukai waɗanda suke yan Allahn baka saboda haka kada mu taɓa karaya cewa ƙasarmu ba za ta gyaru ba in Allah ya yarda a kusa saura ƙiris saura ƙiris ta gyaru domin duk lokacin da aka ce aski ya zo gaban goshi to lallai haƙiƙa ya fi zafi tsanani ya yi tsanani in Allah ya yarda saura ƙiris ijabar ubangiji mabuwayi ta zo domin akwai waɗanda suke salihan bayi a ɓoye suna roƙon Allah cikin dare da rana suna cewa ya Allah ka kawo mana ɗauki irin duk yadda tsanani ya yi tsanani kada mu manta da Allah cewa yana a kusa taimakon Allah ta'ala yana a kusa Allah da manzansa yake ba mu labari Allah yake ba mu labari yake cewa wa ka ayyan min nabiyyin qatal ai da yawa daga cikin manzanni ai an kashe su sun fita yaƙi da yawa kuma daga cikinsu matsaloli sun same su a suratul baqara Allah ya ce hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasarallah har manzo a lokacin da waɗanda suka yi imani suna cewa yaushe taimakon Allah zai zo Allah ta'ala ya ce a'a a inna nasarallahi qarib taimakon ubangijin Allah yana nan yana zuwa a kusa a wani wurin yace masatumul ba'sa wad-dara wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib saboda haka mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu kaskantar da kanmu mu yi gaskiya a cikin al'amuranmu mu gaya ma iyalanmu su yi gaskiya a cikin al'amuransu duk abin da aka baka ka yi adalci ka kamanta da haka ne ubangiji yake kallon al'umma sai ya sa albarka a cikinta to muna roƙon allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan ƙasa tamu wannan zaɓe da ke tun karo mu muna roƙon allah ta'ala ya sa a yi shi a cikin nasara kuma kar ku manta ɗaya daga cikin mutumin da aka haifa a wannan wari namu yana neman wannan matsayi wanda yake mai girma to muna yi masa addu'a idan ya kasance alkhairi ne a gare shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi nasara idan ko ya kasance ba alkhairi bane ba to Allah ya canza masa da abin da ya fi alkhairi ko shakka babu tun da yana kusa da mu muna a rayuwa a inda aka haife shi dole yana da haƙƙi a kanmu mai masa addu'a da fatan alkhairi dukkan abin da yake alkhairi ne a gare shi a gare mu mu da muke rayuwa a waje guda da shi ya ubangiji ka tabbatar mana da shi dukkan abin da yake ba alkhairi ba ne ba a gare shi da kuma gare mu da sauran musulmi baki daya to ya ubangiji ka canza masa abin da yake mafi alkhairi ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ya ubangiji ka ba da shugabancin nan ga wanda duk idan an bashi zai taimaki al'umman nan wannan mareniyar al'umma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta daɗe tana shan wahala ta daɗe tana yin kuka a wasu shekaru waɗanda suka wuce da yawa da kuma har yanzu ya ubangiji mun ɗaga hannunmu zuwa gare ka ya ubangiji kada ka miƙa wannan ƙasa ga dukkan wanda zai ci gaba da zalunci da yaudara da ha'inci Allah ka miƙa ta ga dukkan wanda yake shine mafi zama mai adalci shine wanda zai fi zama mai kamanta daidai ya ubangiji muna roƙon Allah ta'ala Allah ka taimake mu ga baki ɗaya Allah ka amintar da mu a cikin wannan gari ka saukan mana da albarka a cikin wannan gari wannan cuta da take damun mu a cikin wannan gari namu ya ubangiji ka yaye mana ya ubangiji mun kai kuka a gare ka ya Allah ka yaye mana cuta ce wadda take mai tsanani ya ubangiji kafi mu sani kana ganin halin da muke ciki ya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mun tabbata cewa kana kallon mu a wannan lokaci sannan kuma kana jin maganganun mu to ya Allah ka ansa addu'an mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبه قبل الموت يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت شهاده وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر فاجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا رز الجلال والإكرام اللهم عليك بهذا الأعداء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما